الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تن- ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون Allah madaukakin sarki ya ce, Wala ta yi kurmi shirikati a tayumin ma kada ku auri mata shirkai, kada ku auri mata kafirai. Ai, wala ta yi ku aiki da zaunar zuwa musulmi, ya ku musulmai, kada ku auri mata da shirikati. kafirai wato mushrikai al'adar mushrikai da aka yi kusa ana nufin mata kafirai waɗanda ba a da misali ba ne ba waɗanda suke da da addinin nasara da su da nasara ba waɗannan ijimali ya tabbata kan cewa ya halatta a aure ko da ke dai wato ana karanta ba su muhimmanci fiye da na mata musulmai amma da asalin halarci da wanda ke ganin zai iya tafi da su ba za su ani waye shi jirin da rashi ba wannan ya halarta ana nufin dai ku musulmai kada ku auri mata mushrikai da ba a nufin tare ba kowane irin addini take riko da shi wato ba musulunci ba ba kuma addini ya kudanci ko nasaranci ba Allah ya haramta wa musulmi ya aure ta wannan ijma'i ya kudu a kan haka a tayi mai na hasashen imani sun musulunta babu wanda ta aure tsakanin kadara da ba a kita ba musulmi ne sai ta musulunta ta zama ne ولا أمة مؤمنة خير من مشركة للي والله غير مؤمنة هذا خير أكثر مشركة هكذا wato mutum ya wuri baiwa mumina to shi ne mafi alkhairi gare shi a kan ya auri kanin kafira duk matsayinka wala ba ta da kuma ko da ta bari ta ƙayatar da ku fi tarafin halatta a yi neman ta zauwa da amasa wato cikin wannan akwai rabi mai da martani a kan wanda ya aibanta wanda ya auri baiwa ya halatta musulmi ya auri baiwa bisa sharadi in ba zai iya auren ya ba saboda tsananin talauci ko wani abu na kasanci da yake sauke ciki kuma yana jin tsoron komawa alfasha in bai auren ba to ya halatta ya aure bai amma kariya na shirka da ba'adun fitarwa ba za su halatta ba ta kowane hali to wannan matani da kan albanta wanda ya aure ya ga mutum ne ya fi ne kare mishi da kajin nora tare da kwaitar da shi kai ya auri ta tsira mashirka wata take ya wato wanda bai san martaba ta imani ba bai san hadarin kafirci ba kuma da sai ɗauka cewa gara sifa ta kafirci a kan sillar bauta da kuma wani ba haka al'amari suke ba zillar bauta tare da musulunci da imani ta fi sauƙi a kan sani munin aikin kafirci ko da ko akwai wata ɗaukaka ko dukiya ko kuma kuma sayar walwala ta duniya saboda haka Allah ta'ala ta tabbatar da wani wallahi a wurin mumina wato baiwa baiwa mumina ya da alkhairi shi ne alkhairi fiye da auren baiwa wacce take wato auren ya ko suke kafira wadda wadda kuma wata koda ita wadda suke dace ta buɗe kuri da ba da amani saboda kinta da dukiyarsa amma dai wani a kan bata azama su su mu gari kitariya wannan halin auren bata kafirai an keɓe shi banda mata hannun ita saboda ayat Allah ta'ala ya ambata a sauran nisa a ma'aikata والمرسلات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم sannan wato an halatta muku a wurin yayaye yayaye su ne sana'a ne daga wanda aka ba su littafi gabanin an halatta ku aure su ku ba su sadaki ba ku yi zaman da da su ba musu ne da gaida fasafi wala ta Allah ta ce wala tun ke hulun shirki kuma kada ku aurarwa mashirkai yayanku wato ko musulmai ko mummai to kada ku ba da auren yayanku ku zo bin mushrikina ku aura wa waɗansu maza kafirai wannan kuma kafiran da alin kitabi da sauran mashirkai duka hukuncin ɗaya ta jami'in wanda ba musulmi ba ya auri mace musulma ba wani tsakanin alin kitabi da sauransu wanda ya ba musulmi ba ne wanda bai halatta a ba shi auren ya musulma a ce musulma ya yi alkufarin da ya kada ku baiwa kafirai maza mummune mata kada ku aura musu bai halatta ko da suna auren aka samu rita to auren yana hannun basi kowa sai bayan an dawo musulunci a dawo a sake samun tawarar da na so ma dai ba zai yi ba wato mace musulma sannan miji shi kuma ka da yi ba abada mata yi musai sun imani su ma wala abun mu'minun khairun min mushriki wala wa adaba wallahi ba ma mu'min sai ga kai akan mushriki wato abai wa bawa mumini a wurin wato mace musulma sai ma tabbata da darajar ta wannan ya halatta kuma an amince inda shi musulmi ne bawa kuma ta yadda ta aure shi ko da ya ce ko kwakwale shi ya ce to wannan ya halatta a wurin amma banda wato kaje saboda haka bawa mumini shine wani alkhairi akan musulunci wa ra'a da ba ko da ya buge imani ne wanda ba shi saboda kwaɗayin dukiyarsa ko kyan halittarsa suka sadaka kuce ta nuna nan shi ta ɓata shi abinda ba zai yi a yi auratayya da shi ba ulaika waɗancan ahalu shirki a ahalu shirki wato su shirkan sawan mazansu ko matansu waɗannan ya zaune irin nan suna kira ne zuwa wuta wato kira suke zuwa ga sababin da zai kai ku shiga wutar jahannama bidu a yin ilal amali mutu ila ta ne kira kiran su zuwa ga aiki da zai wajarta shiga wuta wala ta yi kuma na faɗo a wadatayya da su an da haka ba za ta dace ba zamantakewa tare da mashirkai abu ne da zai jawo aukawa sanin sinimai da yawa da san duniya da yawa da san abubuwa da ainihin wato fasari abinda da ƙarshe sai ta ga wani bawa da halaka ya auka cikin kawalan da ta hana Allah ya ko ilan da na jewar maka da jami'isi shi kuma Allah mafi sarki ya ko yana kira a cikin littafinsa mai sarki haka nan a bisa harsunan manzanninsa yana kira ne ilan jannati zuwa ga shiga aljanna samun karamar Allah da shiga aljanna wal maghfira da gaba ai amalin mutum ya ku wato yana kira ne zuwa ga aikin da zai wajabta ya tabbatar da samun gidan aljanna da gaba kuma gabata masa zunubinsa ya zama za a yi masa komai ba ko zargi ko ce ba za a masa ba balantana a masa azaba ta wani abu sannan kuma a saka shi gidan aljanna a ainihin nimomin da ke cikin da Allah ya Allah saka masu bi izini da ainihin wato umarninsa ainihin sharhi wa ma'amara biyu wa kuma na ta hanyar abin da ya sharhanta yi umarni da shi kuma ya hana da abin da ya hana wala da tsarin biyar da su wajen za a masa da izini ba za a ce da nufinsa kadai ba a nufin tare da kuma hukunci da ana jira da ta gaba da su nufi wato daban yake da nufi wato ya kamata yana ce da izininsa ma'ana da shari'arsa da hukuncinsa umarninsa da hannunsa kuma wannan yana kasancewa da nufinsa da shi Allah ta ba da wata ala da abin da yake yi yana yin sane da nufinsa da zaɓinsa kuma ba mai ce da sa Allah su hannu wata ala ba kuma mai ba shi shawara amma ya kan nufi abu sannan kuma in ya so ɗin wato sai sha'an ba shi tun da Allah mai rufin sarki kira yake zuwa aljanna da gafara da kwata jimo ijabatu kakinan ya zama wajibi a amsa kiransa ita da wuri da auriya a aurawa masoyarsa mata wato in za a aurar da mata mata mummunai mata musulmai to a aurar da su da mummunai musulmai kada a aurar da su da kafirai da kafirai da biyayya gare shi subhanahu wa ta'ala akan wannan wannan ishara ce zuwa ga cewa hatta hatta wato idan aka zo ana duba wannan salihi ne wannan fasiki ne a musulman ma to aulawiya ma'ana cancanta tana a ɓangaren wato wanda yake salihi ne ya kamata dole ne ma a rinja yadda wato ɓangaren wanda yake salihi ne shi ko da yana da ƙarancin abin duniya ko da yana da ƙarancin wato wani matsayi na duniya matuƙar salihi ne to a yarda da shi ya zama shi za a aurarwa a dogara da Allah kuma kan sauran buƙatu duka ya zama dai an fifita lamarin Allah neman da Allah ainihin da samun ainihin rahmarsa da gafararsa da kyautatuwar makomar ita wacce za ta yi auren ko za a auren da ita madadin a duba wasu abubuwa na duniya cewa yana da wani matsayi ko yana da wani abin duniya ko da kuwa ba mai kula da addini ba ne to wannan sai zama illa sai zama mummunan abu a makomar ita macen da aka auren da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka amince kuka gamsu da addinin sa rikon addinin sa da ainihin wato halayensa ya zo neman aure a wajen ku to ko aura masa illa tafa'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir in ba hakan kuka yi ba ko kuke yi ba fitina za ta zama a ban ƙasa da kuma barna mai yawa kuma abin da muke gani kenan yanzu da yawa za ka je irin wa'annan labarai mutum ɗan masu kuɗi dan masu mulki da sarauta sakali gurbatacce lalatacce sai a je a yi amfani da kuɗi ghayatan a yi fataka sai a gigita iyayen ‘ya'ya sai a ba su aure amma tafiya ba ta zuwa ko'ina sai ga an je an wulaƙanta ita matar an ƙasƙantar da ita an samu muna akasi dama addini babu zancensa duniyar da aka hanga ɗin ma galibi sai zama bai ko kuma amma an samu biyan bukata ɗin to dai tarbiyyar addini ta zama a cikin haɗari saboda ba a duba janibin Allah ba abubuwa ne da suke aukuwa da yawa Allah ka ba mu ikon kiyayewa ainihin wato da fifita yardarka a cikin kowane al'amari Allah ta'ala yana wai bayyana ayatihi lin-nas yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatazakkaruna domin su faɗaka ma'ana su wa'azantu ai annahu subhanahu wa ta'ala yad'ukum ila zalik wata manufa dai Allah madaukakin sarki yana kiran ku zuwa ga fifita addini akan komai akan abin duniya akan kowane irin abu fifita addini da misaltar umarninsa biyayya gare shi domin a samu gafararsa da rahmarsa bai lami iyakun sabilan ta hanyar sanar da ku da yake yi yanda hanyar tasa take. Allah ta'ala cikin rahmarsa da lufinsa ya bayyana dukkanin abin da zai kai bayi zuwa ga samun gafararsa da rahmar tasa wato aljanna kuma ya bayyana musu abin da yake zama sababi na ainihin aukawa cikin fashinsa da azabarsa kaga ya kamata mutane su faɗaka Allah ka samu a cikin bayinka masu faɗaka waɗanda suke zaɓin lamarinka zaɓen lamarinka akan abin da zakatansu ke so na
ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن ما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
ألم دوكين سكيتي ويسألونك عن المحيط كما سنة تنبيرك wato musulmai sahabbai suna tambayar ka anil mahid game da jinin haiza jinin al'ada alhaid au makanuhu shi jinin kansa ko bigiransa shine wato hanyar fitarsa wato masdar ne nemi amma wato ko dai ya zama suna ne sunan ainihin jinin ko kuma wato bigiransa wato suna tambaya maza wato yafa'alu bin nisa'i me za a yi da mata a cikin wannan hali na haida gudanar al'ada kullu azan ka ce musu to dai shi lalle shi a jinin haida kazanta ne azan kazanta ne ai kazarun abin kyama ne wa mahallu ko kuma bigiran abin kyama ne yozi man ya karabu man ya karabu wanda zai cutar da wanda ke kusantar sa a daidai wannan lokaci to saboda haka fa atazilun nisa ku nisanci mata ana ku kauracewa kusantar su fil mahid a lokacin da suke haida kada ya zama lokacin suke haida ko a bigiran da suke haida wato ku zai ke musu kada ku sata su a wannan hali wala taqrabuhunna kada ku kusance su da saduwa kinaya ce ta saduwa hatta ya dahurna har sai sun samu sarki sai sun yi sarki eh sai jinin ya dauke kai za ta tsaharana fatuhunna min haythu amarakumullah to in sun yi wanka bayan samun sarkin fatuhunna to ku zo musu domin saduwa min haythu amarakumullah ta inda Allah ta'ala ya umarce ku ma'ana ta gurin da Allah ya umarce ku ku nesance su a lokacin da ya hana wato ai fatu na min su amarakumullah ku zo musu ta gurin da Allah ya umarce ku bi ta jannabihi fil hayd da ya umarce ku ku nesance su in suna haida to wannan gurin ku dawo gurin dama haida ce ta hana wa huwa al shine zuwa musu ta gaba wala ta ta'addaw ila ghairi kada ku ketare wannan kafar zuwa ga wani guri daban inna la yuhibbu tawwabin lalle Allah yana son masu yawan tuba wannan la yusibu wa yukrimu tawwabin min as-sunub Allah kuma yana sakawa yana karrama masu yawan tuba din yana gafarta musu wato masu yawan tuba daga zanibai yana karrama su yana ba su sakamako mai yawa wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son masu tsarkaka waɗanda suke kokarin tsarkake kansu min al'azar daga abubuwan kyama, min al'atiyani fi gairar mata, kamar abin kyama na sadu da mace ba ta wurin da Allah ya halatta ba ta bayanta, amma jama'atul ha'idi ko kuma saduwa da mace a lokacin take ainihin wato haida. Ko kuma a'a, awil mata zahirin bilma'i min aljanabati wal ahdas, ko kuma Allah ta'ala yana son wa'inda suke tsarkaka har kullum suna tsarki da ruwa ko madadinsa taimama idan janaba ta same su ko kuma sauran karrai alalu sakari to suna yin alwala wanka ya kama suna yin wanka ko da yaushe to Allah ya san wa'annan to kaga wannan na nuna maka ko na nuna mana muhimmancin tsarki a gurin Allah subhanahu wata'ala tsarki na janaba tsarki na alwala da bisa sauran abubuwa suke da alaka da ainihin sarki shi yasa za mu gani ya zo a hadisai masu yawa masu inganci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dambin falala da kuma kafara da take cikin alwala alwala da mutum zai yi kowace gaba yayin da bawa ya wanke sai zanubin ya fita daga wannan gaba tare da ainihin ruwan alwalar kamar da ya zo a cikin hadisi sahihi daga masa Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ta'ala yana son tsarki da masu tsarki, saboda wannan tsarki da tsarkaka sufa ce ta kamala, wacce Allah ta'ala ya sifantu da ita. To bayi su sifantu da wani abu na kamala, shigen Allah subhanahu wa ta'ala, amma a daidai matsayinsu abu ne da ke ƙara ɗaukaka martabarsu da matsayinsu a gurin Allah. a takaice dai haramun ne kusantar ko saduwa da mata a lokacin da suke haifa wannan haramcin ko haida ko nifasi haramcin yana nan har zuwa lokacin da jini zai ɗauke sannan su yi wanka har zuwa wannan lokaci to sai halacin ya dawo kamar yadda yake tun dama da farko amma dai a gurin da dama Allah ya halatta Allah bai taɓa halattawa miji ko mai mallakar baiwa ya sayar da ita ta baya ba wannan haramun ne babu wani abu da aka rawaito ingantacce da ke nuna halaccin wannan Allah ta'ala ya haramta saduwa da mace ta wannan fuska shi ma din kuma yana daga cikin azanta kamar yadda Allah ta'ala ya haramta nisan a namiji ne namiji dan uwansa kasancewar wannan wani abu nau'i ne na kazanta da dabbanci har ma ya zama an yi narko mai tsanani akan haka kamar yadda muka sani Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu Allah ta'ala ya ce nisa'ukum harsul lakum matan ku gonar ku ce ai mahall a mahallu zarikum alwalad bigire ne na neman yaya wato harsakum annashitu saboda haka ku zo wa gonar ku bigire neman yaya wato ta inda duk kuka so wato ma'ana ta yadda duk kuka so eh matakar dai bigiran da ake samun ƴaƴan ne shine a zo mace ta gabanta wannan ya halatta min qiyamin wa qu'udin wa ija daga tsaye ko daga zaune ko daga kwanci wa adbarin wa adba ko ta gaba ko ta baya wato matakar dai a kafar da Allah ya yarda ainin a zo musu ta ita din ne wa huwa rabbu lima qala fil jahiliya wannan raddi ne karyatawa ne da abinda mutane suke faɗa a jahiliya au da kaulin yahud ko kuma abinda yahuda game da abinda yahuda suka faɗa an rawaito hadisi da suke wato da yake ba labarin sun faɗi wani suna cewa man ata mar'atahu fi qubuliha min jihati duburiha ja'a alwaladu ahwala wanda duk ya sadu da matarsa ainihin a wato gaban tafarjin ta kenan ta inda ya halatta din kenan amma dai sai dai tana kife ya zo mata ta bayanta to dan zai zo da karkataccen gani irin harari garke din da ake faɗa to shine Allah ta'ala ya karyata su manzo Allah sallallahu alaihi shi ma ya karyata su Allah ta'ala ya ce ku zo musu ta dai yanda kuka so matakar dai a kafar da aka halatta din ne magana da yahudu suke yi ko mutanen jahiliya ta cewa yin haka din na jawowa halitta ko gani na da za a iya samu a wannan saduwar wannan ba gaskiya ba ne ku zo musu ta dai inda kuka so wa kadimu li anfusikum kuma ku gabatar wa kawunan ku al'amal salihah aiki na gari ka tasmiyat inda jama'a kamar fadar bismillah lokacin saduwar da ma yin addu'a lam wajannib na shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana to ku gabatar da wannan wata kullaha ku bi tsoron Allah fi amrihi wa nahyi ku kiyaye umarninsa ku kiyaye hannunsa wa alamu annakum mulaqu ku sani daddadewa lalle ku masu gamuwa da shi ne bil ba'si da ta da ku da za a yi bayan mutuwa idan mutum ya yi sakaci bai ji tsoron Allah ba bai kiyaye dokokin Allah ba ya dinga aukawa abubuwa kazamai bai lazamci karantarwar Allah ba wato kiran Allah ba wanda ke kiran mutane zuwa ga gafara da rahama duk ba kiyaye waɗannan ba ya bi soyayyar zuciyarsa to akwai dai ranar da zai mutu bayan mutuwar kuma akwai ranar da za a tashe shi a tsaye da shi gaban Allah a karanta masa a bashi ma littafin aikin nasa sannan a halarto da shaidu kan abin da ya aikata duka sannan ya karbi sakamako da ya dace da shi saboda haka ku ji tsoron Allah ku sani cewa za ku game da shi kawai jazi ku bi a malikun sai ya saka muku da akan ayyukan wa bashiril mu'mini kuma ka yi albishir ka ba da labari mai faranta zuciya ga masu imani allazina taqawhu bil janna waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin nasa suka ainihin kiyaye saba wa Allah kamar su albishir da gidan aljanna wai zakana Allah ya amara bi takawa idan Allah yana umarni wato kasancewar Allah yana umarni da aji tsoron sa fi itiyani shahawatil mu'min yayin da mu'mini zai kokarin biyan bukatar sa ta sha'awa cewa ya bi da ita hanyar da Allah ya da ita hanya ta halal kada yi abin da Allah baya so wafil kaifiyatin da ce amarahu biha kuma cewa yayi ya biya bukatar tasa ta yanda Allah ya umarce shi wa wa'ada bil jannati liman ittaqahu fihi wa amana bi har ma yi alƙawarin gidan aljanna ga wanda ji tsoron sa a game da wannan kokarin biyan bukata din yayi abin da Allah ya ce kaucewa abin da Allah ya haramta yi imani da shi in ya zama haka lamarin Allah yake فكيف لمن يأتي غير ذلك من الأمور من أمور العبادات الخالصة me kake tsammani idan ya zama a abin da yake na buƙatar gangar jiki ne wato amma akwai shari'a akwai umarnin Allah akwai ma abin da zai jawo mutum samun gidan aljanna ko kuma in ba a kiyaye ba ya kawo akasi to me kake tsammanin abin da yake ibada ne zalla kaga ai shine ma mafi cancantar a mayar da hankali a kansa kai bayani dalla-dalla daki-daki a kansa. To shi tsarin musulunci dai gaba ɗaya yadda yake shi ne, babu wani gefen da za ka ce an hufintar da shi, duk da wasu al'amura sun fi waɗansu muhimmanci, to amma dai kowane abu an ba shi kulawa wadda ta dace da shi a cikin shari'ar Allah sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama aya ce aduna sha'awatahu wa yakun lahu fiha ajr dayan mu zai zo da wato zai biya bukatarsa ta sha'awa sannan a bashi lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fi bari aidikum sadaka a cikin sha'awa biyan bukata ta sha'awa ta dayan kuma akwai ladan sadaka to shine ce abin mamaki biyan bukata da gangar ciki ma a samu lada akai to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yanzu idan da mutum zai je ya saba wa Allah ya biya bukatar hanyar da ta haramta misali zina in ce dai akwai zanibi ko cito kamar haka idan ya bi tsoron Allah kuma ya abin da Allah ya ce biya bukatar nan kuma akwai lada saboda haka ayyuka na al'ada wanda suke halal ne kadai idan ma misali aiki ne na halal kadai amma sai niyyar mutum ta kyautatu ya yi domin biyayya ga Allah domin takaituwa akan halal da kuma ƙauracewa haram tare da taimakawa kai akan waɗansu manufofi na alkhairi sai zama cikin jumlar ibada cikin jumlar ayyuka ainihin na nafila to wannan daɗin riko da shari'a kenan da fa'ida da muhimmancin yin haka wa min jumlatil mu'amalatil ijtima'iyya yana daga cikin jumlar mu'amaloli na zamantakewa التي تمس الأفراد وإن تكن شافي ديكم متعني اليمين به رنسوا دا الله رنسوا رنسوا تنا يوم أوكوا ولا ينبغي للمسلم أن يهدف بالله إلا في شيء مهم وبي كما تبا مسلمي يرنسي دا الله ساواني أبو مهم ما لا بد فيه من الحلف من الحلف wato abin da ba makawa sa'an rantse a cikinsa wato ba a so a yi ibtizalin rantsuwa ai a mai da ita wani abin banza wani abu mara ainihin wato nauyi ya zama za a yi tarantsewa ƙarya da gaskiya wani abu da ake kokonto duka kada rantsuwa ta zama barkatai haka ta ci barkatai shi ne sa Allah ta'ala ce wala ta za'ullah
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Allah maɗaukiyar sarki ya ce, Wala ta ta'alullaha urdatan li'aimanikum, kada ku sanya sunan Allah mana rantsewa da shi, urdatan abincin kara li'aimanikum ga rantsaransanku. Wato, abinda malamai jimhur na masu tafsirin suke faɗa shi ne, kada ku dinga garaje da gaggawa wato ku rantse da Allah ku sauri ku rantse ku ce shi kenan na riga na rantse akan wani abu da ake bukata daga gare ku kada ku yi wannan wato an tabarru domin kada ku yi da'a ku yi biyayya wa tattaku ku bi tsoron Allah kada mutum ya ce na riga na rantse wani yi kaza mana ce a'a ba zai yi ba in ya ga za a musa masa kawai sai ce wallahi ba zan yi ba matan nan taka ga 'ya'ya ga kaza ga zumunci ga kuma halin kakani kayi da za ta iya shiga ga kuma lamari na shaidan ya shiga an dade kuma to ka yi haƙuri wato ka yafe mata ka dawo da ita da abubuwa don shi ne zai fi maslaha kawai sai garaje ce wallahi shi ba zai dawo da ita ba ko kuma ɗan uwanka ne ka taimaka masa ya mun rashin kirki ya yi kaza da kaza ya gaza a masa wasu wallahi ba zan yi daga nan kaga ya rufe kenan rasuwar ta zama kan da garki ta zama wata wato kaman wani shamaki kenan na aikata wannan birro ɗin kyautatawar da jin tsoron Allah kada ku yi haka kada ku mai da rantsewa da Allah ya zama wani abu za ku bidiro da shi ku rantse ɗin an tabarro domin kada ku kyautata watattaku ku ji tsoron Allah wata su bainan nasu ku kyauta tsakanin mutane to kada ku yi wannan Allah samiyun alim Allah mai ji ne ko masani akan wannan nema aka rawaito hadisin samura dan jibna dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato man halafa ala yamini far'a ghayraha khayran minha falyati allazi huwa khayrun wal yukaffir an yamini wato wanda ya rantse kan wani abu cewa ba zai yi ba ko kuma sai ya yi amma kuma da ya natsa ko aka ba shawara misali sai ga saɓanin abin da ya rantse din shi ya fi alkhairi to ya zo ma abin da ya fi alkhairi ya ka fara marantsuwar shi ne daidai kada ya sandare ya daddage cewa ai ya riga ya rantse dauki misali dan uwansa ne ce yaran sai ba zai sake kulawa da shi ba ko taimakonsa ba haka ga alkhairi mai yawa zai kuce masa har ma zai fara cikin laifi na yanke zumunci misali to me ma'anar wannan dagewa a karan tsuwar ko misali kamar da misali da muka yi na mata da aka samu sabani misali in har a bayyane take akwai maslaha wajen ya dawo da ita dai saboda tarbiyyar da da wasu dalilai to misali in bai wannan din ba kaga alkhairi mai yawa zai kuce ko kuma wata barna ta shigo da yawa to haka dai misalan abubuwan to shine sai wannan hadisi ya bayyana mafita eh rantsuwar tana nan tana da tasiri kuma tunda dai an riga an yi ta da nufi to amma ai kafarar da za a yi din abu ne mai sauki shi yafi sauki kuma shi yafi kubutar da mutum daga aukawa cikin wani laifi ko haɗari saboda haka mutum ya kafara kaga in tsoron zanibin zanibin yaran tsohon ya kafara ta riga ta hankali ta wato ma'ana ta riga ta goge zanibin maslahar kuma ta samu wannan shine shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da kansa yace inni wallahi ila ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi huwa khayr wa kaffartu an yamini wallahi ko ni ba zan rantsa ya kan wani abu ba sannan daga baya ne tunani sai in ga maslaha tana cikin abin da sa'anin abin da na rantsa a kai sai na yi abin da ya fi alkhairi din sannan na yi wa rantsuwar tawa kafara wannan shi ne abin da jamhuran masu tafsiri suke faɗa nan ko da ke shi mana a nan wato ya fassara shi ne kan cewa kada ku wato mai da sunan Allah abin za ku dinga bibirar da shi kuna ta rantsuwa a kan za ku yi ɗa'a za ku yi takawa za ku yi menene duk abin da za ka yi ka ce wallahi kai za ka yi kaza ka yawan ta rantsewa a kan wannan sai ya zama an yi almubazzaranci an yi wato arhantar da rantsuwa ta zama abin da ya kama da wanda bai kama ba duka ana ta rantsuwar wanda bai kama ba in an yi in ka yi aikinka na alkhairi ko na wajibi ko na nafila da niyya ta gari kuma ya dace da abin da Allah ya umarni ai ladan ka yana nan to aka ga babu bukatar sai ka rantsi da kuma rantsuwar taka illata ita ce ka kaddara nafila ce kace za ka yi ba ba ka ce kai ba ka yi niyyar yi to wani abu sai gitta to in baka yi ba ba za ka kama ka da zanibi ba amma in ka rantse cewa wallahi za ka yi kaza rantsuwa da ka shirya ta ka kulla to kaga dole ya zama tamkar yanda wato bakance ke zama dole to rantsuwar ta mai da abin dole kuma in baka yi mato kaga dole akwai kafarar wannan rantsuwa saboda kawa bukatar rantsuwa ala kulli halin dai eh kowane aka faɗa insha Allah daidai ne amma dai mafi yawa suna faɗin cewa kada ku dinga garaje kuna azabtar kuna gaggawar rantsewa akan wani abu wato domin kawai ku toshe ku tare duk wani abu da za a nema Eh, ka riga ka rantse ba za ka yi ba ki shi kenan ba za ka yi ba eh, kar ma a dame ka ka riga ka rantse sai ka yi to shi kenan kada ma a dinga maka maƙiya cewa sai ka yi ba za ka yi ba to kada ku yi wannan Allah yana jin abin da kuke faɗa kuma ya san abin da kuke aikatawa. La yi ba ku kuma ba mu bin lagofi a Allah ba zai kama ku ba da ya sashiyar rantsuwa cikin rantsuwoyin ku rantsarar san ku. Ya sashiyar rantsuwa ita ce kamar da Aisha radiyallahu anha ta fassara bala lawan lahi wa bala wallah. Kamar irin rantsarar da suke tafiya a harshen mutane kawai sun zama arashi abinda aka saba yi ba da niyyar rantsuwa ba. misali wane an fito ne wallahi na fito ko kuma wane na za a je ne madadin ya ce kasuwa zan sai ce wallahi kasuwa zan je wane menene to irin wannan rasarar su to lokaci mutum zai ce wallahi kasuwa zan je amma ya samu wadansu abokai ana hira har kasuwa ta watsa ma bai ma tana da kasuwar to da Allah yana kama mutane da laifi irin wannan sai ya zama kullum mutum yana aukawa cikin kafara ko kuma zanibi to sai aka yi rangwame kan wannan wato rantsuwar da take zuwa ba tare da an shirya ta ba ba tare da an daddage an nufe ta ba kawai dai ta gudana ne ba tare da kudurta ta ba ita ce lagole ne a wurin imamu malik kuma yana cewa lagole ne ita ce mutum ya rantsa kan abin da yake kudurtawa haka yake to sai daga baya ya bayyana cewa ba haka abin yake ba ko kuma abin da ke da rinjayen zato cewa hakan yake sai sabanin haka din ya auku to wannan babu zunubi babu kafara to haka fassarar da Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin tai abin da shine masaba Shafi'i da abin da shi ma Imam Malik ya fada duka wanda rantsuwa ce da ta auku a bisa kuskure kuskure kuma abin yafewa ne saboda ka duka dai daidai ne Allah baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa cikin rantsarantsan ku babu kafara a kai walakin yi ake zuku bi ma kasabar kulubu amma Allah yana kama ku ne da abin da zukatan ku suka gudarta idan mutum ya yi gudari ya yi niyya ya hararo rantsuwar sannan ya yi ta to shi ne fa in ya yi ta kan zanyi abu kaza bai yi ba ko kuma ba zan yi abu kaza ba sannan ya yi abin to wannan ana kiran sa hinfi to lallai akwai kafara a kansa in kuma rantsuwa ce ta ganganci ya san ƙarya ce ƙarya ne abin ko kuma dama bai da niyyar yin abin kawai haka dai ya rantsi to lallai wannan ana kiran sa alamin gamus ɗaya daga cikin manya-manyan zanabai kaba'irori kaba'irori guda bakwai a saman mubikat ya zo a cikin bayan ruwayoyin an ambata al-yamin al-gamus a takaice dai yana cikin manyan zanubai mutum ya rantsa da Allah da gangan akan ƙarya abin da ya sani ba gaskiya ba ne saboda kaka rantsuwoyi sun kasu kashe uku kenan akwai rantsuwa ta lagu ya sashiyar rantsuwa da babu kafara ko zunubi a kanta akwai kuma rantsuwa al-munaqida al-yamin al-munaqida rantsuwar da ta kullu ya zama akwai kafara a kanta in an saba ta an ce za a yi ba a yi ba an ce ba za a yi ba kuma aka yi to an a samu wannan akwai kafara da Allah madaukakin subhanahu wata'ala ya ambata a suratul ma'ida ciyar da miskine ciyar da tufatar da talakawa goma ko kuma yan tabawa ko kuma ciyar da su to kowanne wato ɗayan ukun nan in babu iko a yi azumi na kwana uku wannan shi ne kafarar aliminin man a gida amma akwai rantsuwa kuma algamus wacce take zanibinta da nauyinta ya fi duk waɗannan rantsuwar ƙarya kaba'ira ce wacce ita ba ta da kafara sai dai a taubatu annaso tuba da za a yi ta ta gari tuba ta gaske wallahu ghafurur rahim ghafurun halim kuma Allah mai yawan gafara ne mai hakuri da bayinsa shi yasa baya kama su da hukuma nan take kuma za su aikata laifi amma sai ya ba su mafita cewa in ku aikata laifi kaza to ga abin da za ku yi domin ku kubuta misali wanda ya rantsuwa kuma ya kasa cika rantsuwar ko ya karya ta saboda maslaha sai Allah ya masa mafita cewa ya kafara har ma wanda ya alimi daga musu akwai damar ya tuba in ya tuba ta wadanda su Allah zai gafarta masa Allah bai taɓa cewa ga laifi kaza da ko ka so dawowa ga Allah ka tuba ba zai yafe maka ba matakar dai rayuwar tana nan matakar dai mutum yana raye bai kai gargara ba ban ya tuba daga zanibi kowane iri bisa sharaɗin tuba Allah zai karba sannan Allah ta'ala ya ce lillazi ne dole min nisa'ihi tarabbusu arba'ati ashhur akwai abin da ake kira ila'i a babuka na fiqh ko hadisan hadisi za ga akwai babu da akan kawo na ila'i asalin ila shi ne rantsuwa al'aliyya wato rantsuwa al'ila amfani da aiki da rantsuwa to mutum ne wani abu na sa'in sako rashin jituwa ya ku tsakaninsa da iyalinsa sai ce mata wallahi shi ba zai sami da ita ba daga nan har zuwa wato watanni hudu ko ƙasa da haka to tana iya rukuwa teren sai sama da haka ya ce shekara guda ko ya ce wata shida misali to Allah ta'ala bai bar abin sasakai ba kawai ya ƙaurace mata dindin a sai wa abin iyaka Allah ta'ala ya ce da zai da yi da nisa'i wato an shar'anta Allah ya yi hukunci ga waɗanda suke rantsewa ai ya halifuna Allah ya jami'uhunna wato waɗanda suke rantsewa cewa ba za su samu da matan nasu matan su ba suka rantse to tara musu arba'ati ashkuri an ba su dama an halatta musu jiran dako na watanni hudu wato daga wata hudu zuwa ƙasa ba dole ne sai ya karya rantsuwar ba ba dole ne sai ya karya rantsuwar ba dole ne ta yi haƙuri zuwa wannan lokacin ya cika in ya sosai ya dawo amma kada ya wuce haka kada ya wuce wata hudu wata ɗaya ne wata biyu ne wata uku har zuwa wata uku ce amma kada ya wuce haka in ya yi rantsuwa kan ƙaurace mata ɗin abu ne da in ya yi shi ne saboda ya cutar da ita ko ma na gajeren lokaci ne bai halatta ba don ladar da waladira zamantakewa ta aure mu'amala ce kuma mafi karfin mu'amala eh misakon ne gare ko ba haka ba ya yi rantsuwar kawai don mugunta don cutar da ita da ita ya zama rantsuwa ta zama urda ya ta zama sababi wato an tabar wata tattakwata su zuma ina kenan wato mana ya amfani da rantsuwar kawai dan ya kunta za mata to kaga wannan komai ga tattar lokaci ma bai halatta ba amma dai tana yiwa wani abu na kuskure da gare ta wani yana da zuciya kamar ya buƙace ta amma sai ta yi masa maɗala wato nawa da ko ta ki misali saboda wani lokaci hali irin nasu da abin da kama da haka ba tare da larura ba to ya ji haushi sai ce to in dai haka ne shi ya rantse ma daga yau ya haƙura da ita har zuwa wata uku ko wata ɗaya ko kaza ko dai wata mu'amala ta musu ba ta ɓangaren ta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci da mata suka ayyuka suna neman ya canza musu yanayin tsarin rayuwa a gida abin ya ba shi haushi har ya ƙaurace musu wato wata guda ya ce wallahi ba zai dawo gare su ba har wata guda ka kwana ashirin da tara to shi ne sai ya dawo aka ce kaɗan sai ka ce wata guda sai ce ai wata kwana ashirin da tara ne hadisi ne sahihi sananne to irin wannan dole ta yi haƙuri kada wato ta kai shi ƙara ko ta kai shi ma ba za a yi hukunci na cewa a kashe auren ba ko a tilasta masa ya dawo ba tunda Allah ya ce an ba da wata hudu daga lokacin rasuwa zuwa wata hudu ne to amma Allah ya ce fa in fa'u in sun dawo bayan watanni hudu sun cika ba a ƙara ba rada ufiha eh, wato sun dawo cikin waɗansu watanni aukata ko kuma bayan cikarsu an da sun bar rantsuwar ila da wasu kan dawo zuwa ga saduwar inna la ghafurun rahim to Allah mai gafara ne gare su abinda suka aikata na ainihin cutuwar macen da wannan rantsuwar su ta rahimun kuma zai ji kansu in sun yi haka ma'ana ko da ya rantse wata wata biyar wata shida shekara amma dai daga bakin wata hudu sai ya dawo to in rantsuwar ta sadama daidai take da dawowar kada ba ta fara rantsuwa tun da rantsuwar ta cika dama wata hudu ya faɗa ko wata hudu ko uku dama wannan in in bai kai wata hudu kuma an ce bai zama ilahi ba sai dai kawai rantsuwa ce haka mujarrada wacce misali dole in ya cika to ba da kafara in bai cika ba kuma akwai kafara to ya rantsa ya cewa sai bayan wata shida ya dawo to sai wata hudu suka cika to mace tana da damar neman haƙƙinta na ya dawo ko kuma ta rabu da shi to a wannan lokaci in ya dawo kada lokacin rantsuwarsa bai kare ba to dawa ita ce tafi kuma ita ake neman sa da yayi to sai ya fara rantsuwar rantsuwarsa tunda ta karye anan ba a son ya cika rantsuwar domin cika rantsuwar ci gaba ne da cutarwa kuma tunda akwai mafita wato akwai tahillatul yamin yayi rantsuwa ya kafara to sai ya kafarar karya rantsuwa tun da sauran lokaci tun ya dawo ya ci gaba da mu'amalantar mata matar sai auren su ya ci gaba eh to in ya dawo din Allah zai gafarta masa laifin da ya faru a baya in ya kafara rantsuwa shikenan ko kuma in dama kafarar muddata kenan to shikenan to amma in bai dawo ba fa wa in azamu talaqa amma kuma in mazan su masu rantsuwar ba sun yi niyyar saki ne wato sun yi mutu akan saki a alai da an lam ya firu ba su dawo ba abinda malamai suka ce shi ne ‘yan macen ta koka ta yi korafi a wurin mahukunta da za a kira shi a tabbatar da wannan kadiya sannan sai a umarce shi matakar wata hudun sun cika to sa umarce shi da cewa ya dawo sa ba shi ɗan lokaci in bai dawo ba to wasu malamai suka ce da zarar ya ƙi dawowa ba sai an saurare shi ba kawai ko ba sai an wato mana sai a tambaye ta kawai cewa tana son a kashe auren ne ko kuwa ba ta buƙatar wani idan ta ce buƙatar ta ita ce a raba su kawai tunda ya shiga mutuntar da ita sai a yi haka amma in ba ta buƙaci hakan ba to sai a kyale a ci gaba da umartarsa da ya dawo domin abin da yake yi idrani ne amma wasu ka ce a'a ai in har ya wuce wata kuma aka ce ya dawo bai dawo ba to ko ya so ko ya ki saki ya auku saboda haka ko ta saba ko ba ta zaɓi hakan ba sakin ne zai auku amma dai abin da yake rinjayen shi ne sai da zaɓinta cewa a sake ta ɗin bayan kin dawowarsa to shi ne za a zartar da ainihin saki amma duk duka an itifaki kan cewa ko da bata zaɓi a sake ta ba shi ɗin ko bai niyyar ya sake ta ba amma kuma ki dawowa kaga wannan idrari ne cutarwa ne wanda Allah ta'ala bai yarda da ai haka ba don haka Allah ta'ala saboda wannan hukunci yace wa in azama talaka in suka yi nufin saki ba su dawo ba to su aukar da sakin shine abin da zai fi zama alkhairi gare su akan ci gaba da cutar da matar ko matan fa inna Allah sami'un alim Allah yana jin magana da suke kuma ya san abin da wato suka suka yi nufi suka yi niyya almana abin da dai ake nufi shine laysa lahum ba da tarabbus ma zukira ba su wata dama ta halacci bayan kiran dako da aka ambata a baya na wata hudu da arba'atul ashhur wata hudu nan illa al-fi'ata wa talaq sai cewa su dawo su dawo shikenan sun dawo aw talaq ko kuma a saki matar in ta nemi haka in ta nemi haka in ta nemi haka ba ba da zabi shi yawa ko da ma ya ci a shi bai da nufin ya sake ta so ke dai kawai ya ƙara ladabtar da ita shari'ar wata hukun zuwa ƙasa sun isa wannan amma in ya wuce wannan in ta kuma ita ta nemi cewa a raba su to alƙali yana da dama haƙƙinsa nema wajibinsa nema ya raba su domin kada ya kyale wannan cutarwar da Allah ta'ala bai yarda da ita ba ta ci gaba da aukuwa matuƙar dai matar ta nemi haka ita kaga waɗannan al'amura ne hukunce-hukunce ne da Allah ta'ala riga ya shar'anta su ya tanade su a wannan addini wannan shari'a mai tsarki don mutane su rayu daidai kuma su kiyaye haƙoƙin juna in wani abu na ajizanci da gazawa na 'yan adam sun auku su a ce ga yadda za a yi ga mafita muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu cikin bayansa masu biyayya gare shi masu ainihin ta'a da za su kiyaye dokokinsa domin neman yardarsa da gudun fushinsa Allah ya mana afuwa Allah ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين